السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubanmu ta yau an yi ta ne a kan daren lalatul gadir godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda allah ya shirya da shi babu mai batar da shi wanda allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine ubangiji na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabi mu masoyin mu mai ceton mu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne ko badadayin Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alƙiyama ya ku bayan Allah yana cikin hikimar Allah madaukakin sarki da falala ta Allah madaukakin sarki da ya fifita watan Ramadana akan sauran watanni kuma ya sanya ƙarshen ramadan ya zamo kwanaki goma da ke ƙarshe sun fi kowasu kwanaki goma na ranaku ya kuma keɓance wata ramadan da wasu abubuwa na musamman yana daga cikin abin da allah maɗaukakin sarki ya keɓance ramadana da shi kasancewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana zage dantse a wannan lokaci yana zage dantse daman dantsen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dace yake ai daman kullun a cikin kokari yake amma idan ramadana ya zo sai ya ƙara kokari ya ƙara ibada fiye da ibadar da yake yi ya raya dararen ramadana ya ringa tada iyalansa suna raya wannan darare kai a goma ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam har tsauracewa iyalansa yake yi an samu hadisi daga nana Aisha uwar mu'minai yadda Allah su kara tabbata a gare ta tace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kokari kokarin gaske a goman karshe na Ramadan irin kokarin da ba ma ganin shi a sauran kwanaki sannan har wa yau an samu hadisi daga wajen nana Aisha yadda Allah su kara tabbata a gare ta ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ya kasance idan goman ƙarshe na ramadana ya shigo to duk dararen yake rayawa sa'annan yana ta da iyalansa a dararen sa'annan yana zage dantse ya sake sabon shiri wannan hadisi ne na imam bukhari da muslim yana daga cikin abin da allah madaukakin sarki ya keɓance wannan wata da shi wato ya sanya a goman ƙarshe akwai dare wanda ake kiran shi daren lailatul qadr wanda ya fi duk jararen da suke cikin shekara kamar yadda alkur'ani ya bayyana da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu sa'adi Allah ya yi masa rahama yake cewa an ambaci daren lailatul qadri da wannan suna ne saboda girmanta a wajen Allah saboda falalar da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin ta yace saboda kuma a cikin waɗannan a wannan lokaci ne a wannan darare a daren lailatul qadri Allah madaukakin sarki yake raba abin da zai faru a cikin shekara ake sanya ajalin mutane wanda zai bar duniya wanda za a haife shi wanda zai arziki wanda zai talauci wanda abu kaza zai same shi wanda zai warke wanda zai rashin lafiya da duk sauran kaddarori da Allah madaukakin sarki yake kaddarawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi kokari ku nemi daren lailatul qadri a cikin goman karshe na ramadan wannan hadisi ne na imam bukhari da kuma imam muslim shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa tunda bayan ya sarewa hadisan nan yake cewa to tunda haka abin yake ya zama wato ya dace ga mumini ya yi ƙoƙari a dararen nan gaba ɗaya guda goma ya rufe su da ibada kada ya tsaya yana zaben sha ashirin da ɗaya na ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara a'a ya rufe dararen gaba ɗaya da da ibada ya ku bayan Allah daren lailatul qadri karan kanshi Allah madaukakin sarki yanda ya sanya shi a cikin rabana shi kuma daren Allah ya kebanci shi da wasu abubuwa na farko Allah madaukakin sarki a cikin sa ya saukar da alqur'ani ya saukar da alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗi cewa lalle mun mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadri da wani da cikin suratul dukhan Allah yake cewa lalle mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka kuma mun mun kasance masu gargadi Allah madaukakin sarki ya saukar da Alƙur'ani sauka guda ɗaya ka kam daga lauhin mahfuz zuwa saman duniya wato a dare ɗaya shine daren lailatul qadri zuwa saman duniya a wannan dare amma daga wannan inda Allah ya saukar da shi saukowar Alƙur'ani zuwa wannan duniyar da muke ciki Allah ya saukar da shi ne a cikin shekara 23 waɗannan shekaru haka Allah ya faɗi yake kuma ƙur'ani mun rarraba shi mun saukar da shi lokaci-lokaci mun saukar da shi a hankali saboda mai don a karanta wa mutane a hankali Allah maɗaukacin sarki yake kuma muka saukar da shi saukarwa don haka ya ku bayan Allah daren lailatul qadiri alherin da ke ciki ya fi alherin da ake samu a cikin wata dubu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin alkur'ani cikin suratul qadar an samu hadisi daga Anas dan Malik yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi Anas dan Malik yake cewa Ramadan ya shiga da Ramadan ya kama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yace lalle wannan wata na Ramadan Allah ya kaddara kun shiga cikin shiga shi nan ya zo to a cikinsa akwai dare wanda ibada a cikinsa ya fi ibada a cikin watanni guda dubu wanda duk aka hana shi samun alherin wannan dare to an hana shi samun alheri ga baki daya ba wanda za a hana shi samun alherin wannan dare sai wanda bai da rabo a wajen Allah Allah ka kiyaye wani hadisi ne na Ibn Majah wanda Imam Munzari ya inganta shi ya ku bayan Allah daren Lailatul Qadr ibada a cikinsa Allah maɗaukakin sarki yana ba mutum ladan ibada na watanni guda dubu a waninsa ibnu kasir yake cewa wannan shine magana daidaitacciya akan duk magana da za a faɗa Allah yana ba mutum ladan ibada ta shekara dubu fiye da shekara dubu a cikin wannan dare imam al-alusi Allah ya masa rahama yake cewa wato daren lailatul qadri daukakan wannan daren da darajar wannan daren da abubuwa na alheri da ke cikin wannan daren to ya wuce dan adam ya gane shi ya wuce ganewa ta dan adam wato dan adam bai iya gane dukkan alherin da ke ciki ba wanda ya san kayan da ke ciki na alheri sai Allah masanin gaibu Allah ya tara alheri da yawa sai dai mu yi ta addu'a Allah ya sa mu same su Imam Sa'adi yake cewa don haka wato abubuwan da ke cikin daren lailatul qadri in mutum ya ce zai aiki da hankalinsa sai hankalinsa wato ya sha wahalar tunani saboda min Allah madaukakin sarki ya dubi wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da irin raunin da take da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi mata ta goma shi da dare guda daya wanda aiki a cikin sa yana daidai da aiki da a cikin watanni fiye da guda dubu wato ka gane shekaru nawa shekara tamanin da doriya wannan babu wani mutum da zai samu shekara tamanin a wannan rayuwar face an ce Allah ya raya shi face ya ce Allah ya gode inda ba irinmu ba wanda muke ta tunanin muna nan za mu daɗe a duniya amma dai duk mutum mai hankali ya samu shekara tamanin ai babu abin da zai wa Allah sai godiya ai Allah ya bar shi sai mutum ya manta cewa akwai wanda ya mutu yana jinjiri akwai wanda ran da aka haife shi ya koma ga Allah akwai wanda shekararsa goma a duniya ya mutu akwai wanda shekara ashirin shekara talatin to kai Allah ya barka har shekara tamanin amma still kana zambura baki wai za ka bar duniya wai kai kana son duniya inda a ce ɗan adam yana yin fushi don zai bar duniya saboda tunanin abin da zai haɗu da shi a wajen Allah da sai a ce wani alheri amma a ce ɗan adam wani abu ne na duniya ya sa shi kawai yana sha'awar duniya yana san duniya wannan musifa ce jama'a wannan tashin hankali ne kuma abubuwa yana bayyana a cikin rayuwar mutane za ka ga lalle ba wai maganar tunanin lahira ne ya sa suke son duniya ba a'a duniyar ita kaɗai suke so wani bawan Allah a wani gari dattijo tsoho zai rasu yana cewa da ya dawo hayyacin sai ya ce wai wayo kudina kudina sai da aka taro kudi aka kawo masa asibiti in ya dan farfado in ya ce kudina sai a ce ga kudinka sai ya rungume sai ya koma kuma haka aka yi har ya bar duniya wannan musiba ce jama'a dan adam dole ya hakuri ya yadda zai bar duniyar nan wallahi dole mu yi hakuri kuma dole mu rarrashi rayukan mu cewa za mu bar duniya kuma ko kai ko kar kai sai ka bar duniya ba yanda ka iya to gara ma mutum yayi wannan ko ba zai sa dan adam ya mutu ba wannan ba zai sa a rage wa dan adam kwana ɗaya a cikin rayuwarsa ba zai samu abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa Allah madaukakin sarki yana cewa lalle mun saukar da da shi alqur'ani a cikin dare mai albarka don haka alherin wannan dare yana albarkarsa tana da yawa alherin sa yana da yawa sa'annan Allah madaukakin sarki da yace mala'iku da kuma mala'ika jibrilu suna sauka a cikin wannan dare da dukkan umarni daga wajen Allah babu shakka wannan alheri ne yake saukar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan dare a wannan dare ta da lailatul qadri yawan mala'iku da suke sauka ƙasa sun fi yawan yashi takuwa da muke da shi a bayan ƙasa ai kaga kuwa ka san alheri ne Allah yake ta saukarwa a cikin wannan dare wannan hadisi ne na Ibn Khuzaimah Ibn Kathir Allah madaukakin sarki ya ƙara masa rahama yake cewa alherin wannan dare ne yayi yawa shi yasa mala'iku suke sauka da yawa a cikinta da albarka a cikinta mala'iku suna sauka ne da saukan albarka da saukan rahama daga wajen Allah kamar yadda suke sauka a lokacin da ake karanta alkur'ani da kuma wuraren da ake ambaton Allah suke zuwa su kewaye su Allah madaukakin sarki ya ce aminci ne wannan daren yana nan ana nan cikin aminci har alfijir ya fito da haka imamu shaukani Allah ya masa rahama yake cewa wato wannan daren aminci ne zunzurutinsa alheri ne zalla babu sharri a cikinsa dan adam zai zai zama yana cikin alheri da haka ba a barin wani shaidani ya samu galaba akan wani mumini ko wata mumina Allah madaukakin sarki da yace a cikin wannan dare ake rarraba al'amura ibnu kathir har wayo yake cewa shi daren lailatul qadri daga a wannan daren ne ake aika wa mala'iku ma'aikata da abin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar akan bayinsa a wannan dare na wannan shekara ga baki ɗaya abin da zai kasance na ajalinsu ko arzikinsu ko rashin lafiyarsu ko wadatarsu ko duk wani abu a lokacin ake ba wa mala'ika yadda kasan takarda ya duba ya gani wane zai kaza wane za a masa kaza wane za a raba shi da kaza wane za a hada shi da kaza hakan nan har ƙarshe na wannan shekara ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya tsaya daren lailatul qadri ya dace ya bautawa Allah yana mai imani yana neman lada ga Allah to za a yafe masa zunubansa yana neman ladan nan wato ya gaskata cewa Allah zai bashi lada matukar yayi aiki da shi ya zama manufarsa kuma ita ce Allah madaukakin sarki ba riya ba ba yana yin aikin da yake a cikin wannan daren saboda wasu mutane su gaishe su yaba masa ba ibn kasir Allah ibn usaymin Allah ya kara masa rahama yake cewa a wannan daren dan adam zai samu ladan wannan daren ko ya san da daren ko bai sani ba da haka kada ka tsaya damuwa da wai sai ka gane alamar daren lailatul qadr ko baka gane komai ba Allah zai baka abin da yake bayarwa ko ba abin da ka gani don wasu suna ganin kaman wasu mutane ne ake nuna musu wasu alamu har ma da alamu wanda suke ba na gaskiya ba cewa wai ranar daren lailatul qadr za ka ga duk bishiya sun kokkonta wai kai kalli kai kallo ka sa idan ka zaka ga daga nan har ka'aba wannan ba gaskiya bane ba abin da zaka gani kawai Allah zai datar da mu Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za su dace da wannan dare ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bautar duniya da kuma kiyama ya ku bayan Allah ku ƙara ƙoƙari saboda dama ce Allah madaukakin sarki ya ba mu dama kuma ba ta tabbata babu a cikin wanda yake da tabbas za a saki azumin baɗi da shi sai dai addu'a Allah ya sa duka da mu za a yi Allah ya sa da mu za a yi Allah ya sa na baɗin baɗa da ma duk da mu za a yi wannan shine fata da addu'a da muke yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kare kokari har itikafi yake shiga a cikin masallaci don ya samu daren lailatul qadri yana yawaita ibada don neman daren lailatul qadri kuma kun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ma ya masa gafara Allah ya yafe masa illa baya zunubi illa zai zunubi ma an yafe masa tun kafin yayi amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yake dagewa dan neman wannan dare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace na ina shiga itikafi a daren a goma na farko ramadan yace ina shiga itikafi a goma na tsakiyar ramadan yace haka yake yi da farko amma yace sai aka zo aka gaya min cewa abinda kake nema baya goma farko abinda kake nema baya goma tsakiya abinda kake nema yana goman karshe yace daga nan sai na mai da itikafi na ya koma goman karshe wannan hadisi ne na Imam Muslim an samu hadisi daga nan Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana itikafi a goman karshe na Ramadan har Allah ya karbi rayuwarsa haka yake yi matan shi ma suna itikafi bayan sa wannan hadisi ne na Imam Bukhari da Muslim Imam Nawawi Allah ya masa rahama yake cewa musulman duniya duka sun haɗu akan cewa lalle itikafi a goban ƙarshen ramadana abu ne mai girma sunna ce wanda aka manta da ita mutane ba sa aiki da ita sai zama alherin da ba sa samu ya kuma an Allah yin addu'a a wannan rana addu'a Allah yana karɓa ta an samu hadisi daga nana Aisha uwar mu'mina da Allah su ƙara tabbata a gare take cewa na ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah idan Allah ya datar da ni na samu daren lailatul qadr me zan fada sai manzo Allah ya ce mata ki ce ya ubangiji kai mai rangome kana san rangome Allah kai mun rangome Allah kai mana rangome sanan wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah a cikin addu'a wacce ce tafi sai manzo Allah ya ce masa ka nemi rangome da lafiya ka nemi rangome da lafiya a duniya da lahira sai ya sake dawa washe gari ya ce ya nabi Allah addu'a wace tafi sai manzo Allah ya ƙara nanata masa cewa ka roki Allah rangwame da lafiya a duniya da lahira saboda idan Allah ya yi maka rangwame ya baka lafiya duniya da lahira shikenan ka rabauta baka da sauran matsala wannan hadisi ne na Imam Bukhari a cikin Adabul Mufrad dan haka da lafiya ne Allah madaukakin sarki yake jure wa dan adam dukkan cututtuka ya tsare shi daga sharrin cututtuka Allah madaukakin sarki idan ciwon ma ya kama ka da lafiya ne in zai baka sai ya dauke ciwon da lafiya ne Allah madaukakin sarki zai tsare ka da dukkan sharri da ke sakowa Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah addu'a cikin wannan dare yana da matsayi wanda yake mai girma ibnu rajab al-hanbali Allah ya masa rahama yake cewa Sufyan Sauri Allah ya masa rahama ya ce addu'a a cikin daren Lailatul Qadr ta fi sallah ya fi son yin addu'a akan yin sallah sai maluma suka ce idan mutum yana karatun alkur'ani yana yawan addu'a da ya zo ayar rahama ya ce Allah ka yi mana da ya zo ayar azaba ya ce Allah ka tsare mu ya zama karatun shi na ranan wato da addu'a a ciki to wannan abin da ake so kenan abinda ake nufi musulmi ya yawaita addu'a a cikin wannan ranar ya fi ya yawaita yin sallah wato kuma idan ya zama duk abin da yake yi bini-bini ya sake addu'a to shi kenan alheri ne ko da karatun Qur'ani ko yake imamun nawawi Allah ya masa rahama yake cewa daren lailatul qadr an keɓance wa wannan al'umma ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata al'umma da Allah ya taba bata daren lailatul qadr Allah mun gode ya ku bayan Allah na hada ku da Allah ku kiyaye salloli a cikin dare salloli a cikin jami'i a cikin masallatai musamman a cikin waɗannan kwanaki musulmi ya tabbatar ko bai komai ba a ranar ya yi sallar isha a jami'i ko bai komai bai tabbatar yayi sallar asuba a cikin jami'i a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sallar isha a cikin jama'a to kamar yayi ibada ne na rabin dare sannan duk wanda ya sallar asuba a cikin jama'a kamar yayi ibada ne na dare gaba daya da kaga ko mutum bai komai ba in Allah ya yarda in ya dage ya sallar isha a cikin jama'a yayi sallar asuba a cikin jami'i to zai samu abin da ake samu a cikin wannan dare Allah madaukakin sarki ka bamu wannan hadisi ne na Imam Muslim ku yi kokari ku nemi wannan darare da albarka da ke ciki da abubuwa na ibada mutane su yawaita abubuwa kun ga sadaka a cikin wannan dare idan kai sadaka shi ma za a baka ladan sadakan shekara 83 sadaka daya kaman kayi shi kana ta shekara 83 kana sadaka haka nan sadar zumunta haka nan duk abin da ka sani na alheri haka Allah madaukakin sarki yake ninninka wannan al'umma Allah madaukakin sarki yayi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta goma shi Allah muna godiya Allah ka karba mana Allah ka sanya mu cikin bayinka zababbu waɗanda za su dace da wannan dare Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله إن الله بحكمته فضل شهر رمضان على بقية الشهور وجعل العشر الأواخر منه أفضل أيامه ولياليه وخصها عن بقية أيام رمضان بخصائص ومزايا ومن أزهرها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من العبادة وإياء ليلة كلها وإيقاظ أهله واعتزال نسائه فأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أهي الليلة وأيقظ أهلا وشد وشد المئزرة وجد وشد المئزرة رواه البخاري ومسلم ومن خصائص هذه العشر أن جعل الله فيها ليلة القدر التي هي أفضل ليالي في سائر العام بنفس القرآن الكريم والسنة النبوي الشريف قال السعدي رحمه الله وسمي الليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري ومسلم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في الأواخر في الأواخر جميعه عباد الله إن ليلة القدر خصها الله بخصائص منها إنزال القرآن الكريم قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم بعد ذلك في ثلاث وعشرين سنة قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا عباد الله إن ليلة القدر خير من ألف شهر كما سرى بذلك القرآن الكريم في سورة القدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد هدركم وبه ليلة خير من ألف شهر من هرمها فقد هرم الخير كله ولا يهرم خيرها إلا محروم رواه ابن ماجه وصححه المنذري والعبادة في ليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر قال ابن كثير وهو الصواب لا ما عداه قال العلوسي رحمه الله إن علوها خارج عن دائرة دراية الخلق لا يعلم ذلك ولا يعلم به إلا علام الغيوب وقال سعدي رحمه الله وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر أمر رجل معمر أمرا طويلا نيفا وثمانين سنة وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أي كثيرة الخير والبركة وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى رواه ابن خزيمة وصححه قال ابن كثير رحمه الله أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة ينزلون مع تنزل البركة والرحمة كما ينزلون عند قراءة القرآن ويهيئون بهلك الذكر ذكر وقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر قال الشوكاني رحمه الله أي ما هي إلا سلامة وخير كلها لا شر فيها إلا هي ذات سلامة من أن يؤثر منها شيطان من مؤمن أو مؤمنة وقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم قال ابن كثير أي ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة أمر السنة وما يكون منها من الآجال والأرزاق وما يكون إلى آخرها وقوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له أي تصديقا بوعد الله بالثواب واحتسابا أي طلبا للأجر لا لكسل آخر من رياء أو نحو ذلك قال ابن كثير رحمه ابن أسلمين رحمه الله ينال الإنسان أجرها وإن لم يعلم بها اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا بها برحمتك يا أرحم الراحمين قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حادي إلى صراط مستقيم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع الأمور أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله جدوا واجتهدوا فإن الفرصة لا تدوم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في طلبها في طلبها ويعتكف في المسجد من أجل طلبها ويسر من التعبد رجاء لليلة القدر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال صلى الله عليه وسلم إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منه أن يعتكف فليعتكف رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري ومسلم قال النووي رحمه الله وقد أجمع المسلمون على أن الاعتكاف متأكد في العشر الأواخر من رمضان فما أعظم الاعتكاف من سنة غفل عنه كثير من الناس فهرموا خيرا عباد الله إن الدعاء فيها مظنة الإجابة فأنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي دعاء أفضل قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه القد فقال يا نبي الله أي دعاء أفضل قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا أعيديت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت رواه البخاري في الأدب المفرد فبالعافية تندفع عنك الأسقام ويجيك الله شرها ويرفعها عنك إن وقعت بك وبالعافية يجيك الله شر ما ينزل من البلاء عباد الله إن الدعاء في هذه الليلة لها مكانة عظيمة قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال سفيان الثوري رحمه الله الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة قال وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق ومراده أن أكثر الدعاء أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء وإن قرأ ودعا كان حسنا قال النووي رحمه الله ليلة القدر مختصة بهذه الأمة ولم تكن لمن قبلها عباد الله الله الله بالمحافظة على الصلوات في المساجد وخاصة صلاة العشاء والفجر فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم فاغتنموا الليالي العشر المباركة بما هي جديرة به من العبادة فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله تعالى اللهم وفقنا لاغتنام ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عد علينا رمضانا أماما عديدا في الصحة والعافية إنك سميع قريب مجيب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأعمالنا إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا من نور الإيمان وثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وجعلنا هداة مهتدين وتوفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مكسرين لذكرك مؤدين لحقك حافظين لأمرك راجين لوعدك رادين في جميع حالتنا منك راجبين في كل أمورنا إليك مؤملين لفضلك شاكرين لنعمك يا من يحب العفو والإحسان يا عفو فاعف عنا يا عفو فاعف عنا يا عفو فاعف عنا وارحمنا واشفنا وارزقنا إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صبر رجاءنا فيك وقدا رجعنا عمن سواك إنك على كل شيء قدير اللهم هب لنا اليقين والعافية والإخلاص وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودمرنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخذنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تاتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في عيادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله